بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don gabatar da tafsirin wannan littafi mai suna tafsirul karim rahman fi tafsiri kalamil manna na al-imam abdurrahman bin nasir sa'adi muna cikin suratul qalami wani za mu tashi tafsirin kan aya ta 44 ko? mala ya ce ai da Allah ya ce fadarni wa mai yukaddir bi hadal hadith ai da'ani barni wal mukaddibin da masu karyatawa bil qur'ani azim da alqur'ani mai girma kale ne da su fa inna alayya jazaa'uhum sakamakon su yana a gare ni ni na san irin sakamakon da zan musu wanda ya cancance su wala tasta'jil lahum kada ka nema musu sauri ma'ana kada ka gaggauce su ko kuma neman sauri game da azabtar da su ko kuma kama su sanastadrijuhum Allah ta'ala ya ce damu musu talala mu ba su tsawon lokaci suna cin karansu babu baka kamar ba a komi sannan mu kama su min haisu la ya'lamuna ta inda ba su sani ba fa namudduhum bil amwali wal aulad za mu dada musu dukiyoyi da yaya ma'ana mu ba su dukiyoyi dukiya ta ko ina ga tanan bizik ga yaya ga jikoki ko wa namudduhum fil arzaqi wal a'ma mu dinga dada musu muna ƙara musu arzuka da kuma ayyuka liyabtarru dan su rudu wa yastamirru su doge alama ya durruhum akan abin da zai cutar da su na kafirci wa hada min kaidillahi lahu wannan yana daga shiri da Allah yake musu a yalwata musu a buɗe musu komi na rayuwa sai su rudu da wannan suna gani inda ba na kwarai bane ai da Allah bai musu wannan to sai Allah ya kama su ta inda ba su tsammani wannan shine irin shirin da Allah yake musu wa kaidullahi li a'da'ihi shirin Allah ga makiyansa matinun qawiyun mai tsananin ƙarfi ne kuma mai ƙarfi mai ƙarfi ne qawiyun mai tsananin ƙarfi yablugu min dararihim wa uqubatihim kullu mablagh yana kaiwa game da cutar da su da kuma azabar da Allah zai musu matuƙa zai kai dukkan mablagin matuƙa ina azaba ce da cuta wadda ta kai matuƙa am ta sa'aluhum ajaran koko kana tambayar su wata tsada ce sai sun biya a karanta musu dokokin Allah fahim saboda haka su min magramin dalilin wannan tarar da aka aza aka ce su biya musqalun suke yin yauni suna ganin abin yayi yauni ay laysa li nufurihim anka wa adam tasdiqihim lima ji'ta bihi ai kai baka zamanto ba ko kuma laysa li nufurihim anka bus zamanto ba bai zamanto ba guje maka da suke yi wa adami tasdiqihim lima ji'ta bihi da rashin gaskatawa su game da abin da ka zo da shi na alqur'ani sababun yujibu lahum dalika babu wani dalilin da yake wajabta musu guje maka da rashin gaskata su gaskatawa su da abin da ka zo da shi babu wani dalili fa innaka ta'alamuhum kai ka san suwa ne ko kuma fa innaka tu'allimuhum kai kana sanar da su ne wa tad'uhum ila Allah kana kiran su zuwa ga Allah li mahadi maslahatihim dan tsantsan maslaharsu ma'ana abin su ne zai gyarawa amma duk da haka ba su gane ko min gairi an taɗulibahun min amwarihim mazrama ba tare da ka nemi wata tara wata tara ba daga dukiyarsu wanda ya sukulu alaihim zai zamanto ya musu yawani am inda hum al-ghaib fahum yaftubun ko ko suna akwai wani abin da yake boyayye daga cikin boyayyun abubuwa wanda yake tsakaninsu da Allah ba wanda ya sani fahum yaktubuna suke rubuta irin waɗannan abubuwa ma'ana suna da wani abu koya cewa ai su ba sai sun yi imani da kai ba saboda haka suka ƙimbin ka ma kana inda humminar goyo kenan ba su da wani abu daga cikin abubuwan da suke ɓoye wa ƙarwaje dufiha annahum ala haƙƙin wanda suka samu cewa su ne a akan gaskiya bautan gumaka da suke yi da haka bauta ma Allah shi kaɗai ba gaskiya bane ba su da wani wa anna lahum sawab inda Allah cewa suna da lada a wajen Allah ko sakamako a wajen Allah game da abin da suke yi na bautan wanda ba Allah ba fa hada amru ma kana wannan al'amari ne wanda bai kasance ba wa inna ma kanat haluhum halayensu sun zamanto halin mu'anidin zalimi hali ne irin na mai aurin kai sannan kuma zalimi da haka falon ya buka illa sabru li azahu ba abin da ya tsora face yin haƙuri akan cutarwar da suke yi wata hammul da kuma daurewa lima ya minhu a ɗauki abin da yake zauwa daga gare su na wawanci da miyagun maganganu wal istimraru ala da'awatihim kuma a ci gaba da kiransu zuwa ga Allah ولهذا قال da haka sai Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukuncin ubangijinka ai li ma hakama bihi kai hakuri da abin da Allah ya hukunta shar'an ashar'ance wa qadran da kuma qaddara abin da Allah ya kaddara fal hukm al qadari hukunci na qaddara shine yasbiru ala al mu'zi minhu mutun yayi hakuri akan mai cuta masa wala yatalaqqa bis suqti wal jaz'i kada mutum ya haɗu da hushi ko kuma raki wal hukumin shari'i hukunci kuma na shari'a yuqabilu bil qabuli wat taslim shi kuma yana fuskantar ko yani karbawa da kuma miƙa wuya walin iyadi tam da kuma jayuwa cikakken jayuwa li amrihi game da bin umarnin Allah ina abin da an naka shi ne ka karbi umarnin Allah ka miƙa wuya ka jayu game da umarnin Allah wa qawluhu fadassa wa la takunu sahibul huti kada ka zamanto kamar wani ma'abuci kihi wa huwa yunus bin matta shine annabi yusuf dan matta alaihi salatu wassalam ai wa la tushabihuhu fil hal kakkai kama da shi a cikin hali allati awsalatuhu halin da ya kai shi aujabat lahul inhibas fi batnil hud ko kuma halin da ya wajabta masa boyuwa a cikin cikin kihi wa huwa shine adamu sabrihi ala qaumihi rishin hakurin da yayi akan mutanensa as-sabru al-matlub minhu irin hakurin da aka nema a gare shi ma'ana ya hakuri akan cutar wasu sai mai wa dhahabihi mughadiban li rabbihi da kuma kawai hushi da ya tahiye shi yana mai nuna hushi game da abin da aka yi wa ubangiji na an ki karɓar saƙon da ya zo da shi a tara kibal baha sai da ya hau teku faktara a ahalus safina sai mutanen jirgin suka yi ƙuri'a hina taɓulat da ahaliha lokacin da jirgin ya nuna mutanen da a ciki sun yawa yana tangal-tangal kamar ya faɗi ayyuhum yulqaw wane ne za a ɗiba cikin su a ai ma'ana a jefa cikin ruwan don sora su tsira likai ka khiffa bihim dan shi jirgin yayi sauki a gare su fa waqa'at alqur'ata alai sai wannan ƙuri'a ta fada akan annabi Yunus faltaqamahu alhut aka kada shi ruwa sai kihi ya hade shi wa huwa mulim ma'ana yana abin jirgi wa ƙauruhu faɗarsa izina da lokacin da ya kira wa huwa makzum yana cike da baƙin ciki ai wa huwa fi baƙaniha yana cikin cikin kihi ƙadi khazumat alai ma'ana aw nada wa huwa muhtam muhtam yana cikin cikin kihi qad kazumat alaihi wannan kihin yayi hushi a kansa aw nada ko ko a yayi kira wa huwa muhtammun muhtammun yana cike da bakin ciki sannan yana abin tuhuma ko kuma yana mai tuhumar kansa game da abin da ya ba daidai bane yana cikin kihin faqala sai ya ce la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min az-zalimin ni na zamanto daga az-zalimai fastajaba Allah lahu sai Allah ya karba masa wannan addu'a tasa wa qadafatuhu al-hud min batniha sai wannan ki hanya ma'ana ta jeho shi daga cikinta bil ara'i ma'ana a hili hilin abin nan a saman ƙasa wa huwa saqim masassara ta lullube shi ko wa ambata Allahu alaihi shajarata min yaqti sai Allah ya tsirar da wata itaciya daga cikin itace masu yado ولهذا قال هنا saboda haka sai Allah ya ce anan laula an tadarakahu ni'matun min rabbih in ba dan rahamar Allah da ta riske shi ba lanobe da bil'ara'i da an jeho shi a hili inda babu wani sha abinda zai lullube shi a hili ga kowa ya huce da shi ai da tsoriha fil ara da an jeho shi a cikin ƙasa wahiyar abdul khali shi ne ƙasar da ba komi ma'ana a cikinta hili ke wa huwa mazmum yana mai yana wa huwa mazmum yana abin zargi ولكن الله سيدي الله تقمده برحمته الله يا لول بيشي ده رحمة السا قالوا بيغا سي أكا جيهوشي وهو ممدوح ينا أبي يبو وصارت حاله, حاله أحسن من هذه الأولى سي حالين شي يا زمنتو يا كما حالين شي نخلقو كيو saboda yana cikin cikin kihi amma bai manta da Allah ba wannan shine ake son mutum duk halin da kake cikin haka manta da ubangiji na wali hada kala saboda haka sai Allah ya ce fashta ba'ahu rabbuhu sai ubangijin sai ya zabe shi ai ikhtarahu ya zabe shi wastafahu ya dai zabe shi wa naqahu ya tsarkake shi min kulli kadirin daga dukkan wata dauda ta zurbi waja'alahu min as-salihin sai Allah ya sanya shi daga cikin salihan mutane ai alladina saluhat a'maluhum wa aqwaluhum waɗanda ayyukansu da maganganunsu suka yi kyau wa niyatuhum da niyoyinsu wa ahwaluhum da halayensu famtathala nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda haka sai annabinmu yayi riƙo da amrullahi umarnin Allah fa sabara li hukmi rabbih sabara yayi hakuri game da hukuncin ubangijinsa hakuri ku la yudrikuhu ahadun min alalamin wurin da babu wani daga cikin talikai da zai riski wannan hakuri fa ja'ala Allah lahu al-aqiba sai Allah ya sanya mishi kyakkyawan karshe wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai na masu tsoron Allah ne walam yablugh a'da'uhu fihi illa ma ya su'uhum yanan maƙiyansa ba su kai ba a cikin sha'aninsa illa ma ya su'uhum sai dai abin da yake bakanta musu da kenan ba su samu abin da suke so ba sai abin da kawai yake bakanta musu rai na cin nasararsu hatta innahum har masu harisu ala an yanzuquhu bi absarihim ma'ana sun yi kwaɗayi ma a kan su cuta masa da gannansu in yana karatu ƙudan sai a zo a tare idanu ana kallon shi ko kambun baka zai kama shi an yi su yi buhu bi a ayuni ma'ana su same shi da kambun baka da idanunsu min hasadihim saboda hasadarsu wa hinaqihim ma'ana da baƙin da abin nan ƙetarsu wa gaizihim da bakin cikinsu hada muntaha wannan shine karshen ma qadaru alaihi min al'adal fi'li abinda suke da iko a kansa na cutarwa ta aikace ba abinda suka iya yi wallahu hafizuhu wa nasiruhu Allah shine mai tsaronsa mai taimakonsa wa amma al'adal qawli amma cutarwa ta magana fa yaquluna fihi aqwala suna faɗin maganganu a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi hasabi ma tuhi ilaihim qulubuhum warwada abinda zukatansu suka yi musu wahayi duk abinda ma'ana suka tunano a zuciyarsu kawai sai su faɗa manzan Allah dan ya ji haushi da ya kolo na tarakan majnun wani lokaci sai su ce mahaukaci ne wa tarakan sha'ir wani lokaci su ce mawaƙi ne wa tarakan sahir wani lokaci su ce ɗan sihiri ne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma huwa illa dhikrul lil alamin ai wannan alqur'anin bai zamantowa bai zamanto ba hauka ko waƙa ko sihiri ba a ashe alƙur'ani illa zikirun lil'alami tunatarwa ne ga talibai wa ma hada alƙur'ani al'azim ai wannan alƙur'ani mai girma bai zamanto ba wa zikirun hakim da kuma wannan tunatarwa ta hikima illa zikirun lil'alami ba ce tunatarwa ne ga talibai ya tazakkaru na bihi masali hadinahum wa duniyahu da alƙur'ani suke iya tuna abubuwan da za su zamanto maslaha a addininsu da kuma duniyarsu walhamdulillah wariya ta tabbata ga Allah tamma tafsir suratul qalam tafsirin suratul qalam ya cika bi mannillahi wa karamihi da baiwar Allah da kuma karamcinsa